أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم باب الحج يقول تسلى باين تسلى وباين وما أحسن تسلى بعدين كده تسلى بعد وباين وأن الخلطة مصادقة إيوة كاملة وتكلم تسلى كتير أكثر كتير تذكير ما لم يكن من أساس وقل أكبر له وتفاؤل به والإنجيل والإنجيل wannan ya fi rana ta asali amma wadda aka yi hali daga gare da ita ce ta nafila to ba mu kuma ya isa da nafila ba to kuma da aka kan samun sabani dai tsakanin malamai game da wata irin nafila aka yi hali daga gare ta wasu da yawa sun fi zuwa cewa duk wata sallah da na ta nafula ko ko da kamar ta fiye da masjid ko da kamar ta fiye da masjid ba a yi ba idan za a taba masa wani ma mali ko ta tafa ta ga wanda ya shiga masallaci wato bayan sallar da asar ya riga ya sallar da asar ko bayan sallar asuba an riga an sallar asuba ba ya za a kan fiye da masjid ba amma wasu haka ma wasu malaman da yawa sun tafa haka amma wasu kan kira a banda sallar da take wani abu ne ya kawo a duka sannan da aka yi hani daga a fara ne sannan da mutum zai fara da zaɓin kan wani mutum zai fara da zaɓin kan ba wai a yau kan shi gani to abubuwan da aka yi ciki ya kama daga yana tsarin ya kama daga nan yadda a saba ya kama daga nan yadda tsarin ya kama daga nan yadda tsarin to a kawo an da kawo ra'a ba da wata lama wannan aiki na farko a nan ya kuma da wani aiki da sanani ke suna tashi ne tashi ne da ba ta tashi ba ko ba da kira ta kuma da wa ba kuma da ma ba ta da kira ta ko a kuma kuma da na ke ta da sai a kuma a nan to ya ba za ka kula da kuma ya ce kuma da kuma hakika rana da ta fito alhali akwai fahimtar kan tare idan ka fahimta a sama a kan ɗanɗin fahimtar kan ke rabuwa da sannan ka sake daidaita sai sake dawowa ya haɗu da ita fahimtar kan ita da sake haɗuwa da rana amma idan ka karkata daga tsakiya a kan nan kuma sai da fahimta idan kuma ta fasa da faɗuwa tana da faɗuwa ga wanda ke da wurin cikinsa yana sake dawowa ya haɗu da ita amma tana faɗuwa kuma sai da ita da za a kula da kwallon ya haɗu da yin sallah da suka sa'ari a wayannan sa'o'in da aka ambata cewa ba daidai ne a sallah a wayannan a hukuntan da aka ambata bayan kudu bayan sallah asuba kafin rana da kuma rana da kuma bayan wasu daidai da wasu daidai sanda rana da suka kasa da da kuma daidai sanda da ke fata da wannan ba wasu sun aiki da idan an samu sabani wasu malaman sun ce a yi magana da hannu daga yin sallar na fada daidai da wani wannan kuma ba babu shi a kuma da baya an da cewa ya halatta a sallar na fada yayin da wani da ne da farko a kai hannu da yin sallar na fada daidai da wani wato a abu malikawa su ne suke lura da su da su a kan haka to wani na ta rika jiki ya tabo daga ina malin ya tabo daga jami'in wata ya tabo daga bayan kuma kuma da dare cewa kuma kuma da bayan da ake malam kuma ta tare da sallar ya ta sauke yana cewa ba sai na cikin yadda su za mu haɗa za mu bari da kawo shi a nan an kawo shi ne a matsayin motsa inda da wasu ne sai cewa mun zama da sama da ta ta ci ba ta zama wani sani kuma kauka ta ci ta ba ba ma gano ruwa ya ta gaskiya wanda ta ci ta shiga ya kan kare da wasu da ruwai ko da ya ta da ta ci ta ba a kan ruwa da ta ta ci ta wani zai ci kuma da ta ta ci ta fara ko ta wani ruwa ta ba ta da ta ba ta ta ta ya ba za ba sallallahu alaihi wasallam ya ce ko da cewa kafar rana ya bayyana idan kafar rana ya bayyana wato ya za ta fito da kuɗi da sallah sai ta ga ba kuɗi ba sai sallah babban rana kuma zai ba shi ya kuya sai na fito da sallah har sai ta ba sai ta ga ba kuya sai ta fadi gaba ɗaya wannan karfafi ya tabo da mai zan tsari ya tabo da lalata ya tabo da tsari ya ce shiga wajen hana su bayan sallah ba ya tashi ya ce sallar da abu yayin da ya gana da sallar da wanda ya gana da shi da gaba da ga wani sallar cewa kan da aka fi ya yi da hannu sai shi wata ya gaba da ya ba ma sosai sai ya yi farko farko wata ke ya tashi lokaci ne a tafiyar da wata sallar ya ce da ya kuma da Allah su nada da sarari da cewa sanda da za a yi shirka ta sai ƙarshen lokaci a ce za a yi ta sallah ce ta wata da suke guda wannan sallah ce ta wata suke guda wannan sallah ce ta wata suke guda da yan shugabansa a yayin da rana ta fara fasfasuwa ta ke sallah ta asarfa sai ya bari sai rana ta fara fasfasuwa ta zama tana tsakanin kafofi na shekar ko tana kan kafar shekar a sannan ne zai buɗe da kokota kafa ofi hudu ba kamar yadda ka za ta ke dokar a ɗaukar gaggawa da kafasa a ɗauki a ɗauki ba ya samu tsammani na a rubutu da da ɗakin lafiya ba fata ana sallata ta ita gare sai ɗan kaɗan sai ɗan da ɗan wato ne farko sai dai da ba cikin sa da ba ta da shi ce ya fi cikin sa na tare da Allah wato cikin sa na cikin Allah ai ba zai ce wannan sallah ba ba zai ce sallah wata ta cikin sallah da ta kafin rufa. Wani lafi ya fi hadisi ya karɓi daga Imam Malik ya karɓi daga Nafi'u ya karɓi daga Abdullahi bin Umar cewa da Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ƙara ya ce kada ta yau ko ce bai kirzada ko bai tsalla daidai tsalla rana ta ke fitowa ko ya tsalla ta ke kasuwa ko tsalla ke fitowa rana a rana yin tsalla daidai tsalla rana ta ke kasuwa a rana amma a yi tsalla bayan asuba da kuma kai matsayin a ce rana za ta fito ta wanda ya ci ne a rana na fara tsalla ta rana ba haka na yi tsalla ba an yi ta abu da mai kyau da wace rana za ta wata gida wajen karatu. To, wannan da muka ci ya tafi da Jason Salim, ya tafi da Muhammad Yuni Nabi Hassan, ya tafi da Ramadani Mahmud Al'arab, ya tafi da Abi Huraira, cewa maza Allah sallallahu alaihi wa sallama ya yi hani daga yin sallah bayan san gida asu. Haske rana ta faɗi. Ya yi hani daga yin sallah bayan an yi asuba har sai rana ta fito har sai rana ta fito wani lafiya maka hadisi ya karbo daga imam malik ya karbo daga abdani dinari ya karbo daga abdani umara cewa umar wani sai na umar ya kasance yana cewa ya kasance yana cewa kasta ce za ku kirgadi fitowar rana da sannan ko kuma da ke san da rana za ku so ku ce za ku sannan haka nan sau ku kirgadi ba wata domin kenan babban kabila fitowa tare da fitowar rana suna fatuwa tare da fatuwar rana yan ribun nasa sai da nama ya kasance na duka mutane ma in ya ga sun yi nan na ta a wani domin nan su sallah da su a cikin wani lafiya mun hadisi ya karbi daga kan malik ya karbi daga yadda shayar da zurim ya karbi daga shayar da yanzu cewa shi ya ga sai na umar yana duka muka duro a game da yin sallah bayan da asar mun ka duro yin sallah bayan da asar sai na umar har duka sai a kan haka wannan littafin sallar janaba bayani a kan sallar janaba babu a game da wanke mamaci yadda ake wa mamaci wanka wani lafiyarun hadisi ya karbo daga imam malik ya tabbata da Ja'far ibn Muhammad wa Ja'far al-Sadiq a jikan annabi sallallahu alaihi wa sallama kuma jikan sayyidina abubakar domin mahaifiyarsa sunan ta fawar idan hasu sai hasu wata muhammad wata wata sayyidina abubakar yadda sayyidina abubakar ne ko kuma ita wannan a ita wannan ma mahaifiyarsa ba a wani ita iyayen wata ta fawar wata sunan ta asma'u asma'u duk da ya abin a bar shi a cikin nan dan sayyidina abubakar ya sa ita ko ta ina ita wajen uwa ita wajen uba iyayen su ke ko ta ce da ita da ake yi na mutu a kawai ba wanda yana cikin manyan malamai na duniya ma da fata yana cikin manyan malamai na duniya ma da fata ya da ta abin tila'in da ya game da shi shi ne an haɗa da wasu cikin masu da'awar cewa su za su ne wasu yau ya kuma wanda da rokin tila'in ne na mutu malamai akwai manyan malamai da su imam malik da abu hanifa wanda duk suna cikin almajiran suna cikin almajiran ba da su kula da ɗari da arba'in da takwas ɗari da arba'in da takwas ne wa ba da ba da abu wa ta yau ba da kare da su da su da su da su da su da su da su da su wato shi ne muhammadu bari muhammadu bari yau yadda a cikin yadda aka kawo shi a nan ya zama shi da mummunan da kama da sai ya zo ta hanyoyi wanda suka tafi ko a matsayin cewa a nan sallallahu alaihi wa sallama an masa wanka a yana a cikin rigakari gasa da ko a cikin rigarsa kafin a yi masa wanka a wurin ta samu hadisi ya kama daga zubair malik ya kama daga ayyuan da abin da mai mata kai ya ne a wato shi ma na cikin malaman da mai mutane amma wato a wannan ware haya ware haya gaba ɗaya hadisan da su wannan ɗaya ne daga cikin hadisan guda biyu na hadisan da ke shi ya ne amma kuma ba san gasa ba hadisan su a cikin muwata yani sai rajin hijira ta da da talatin da daya ya taho daga mamalin masjidin ɗaya daga cikin manyan tashi wanda wasu ma suke ganin shi ne ma shi gaban tashi ya gaba da ta cikin ƙarfi ai za ta rasa a wajen wasu ba da ba mamalin masjidin ya ba su hijira ta ɗari da ko ya taho daga umma aji yadda mutuniyar madina sai ce maza Allah sallallahu alaihi wa sallama ya shigo gare mu yayin da aka karɓi ran yarsa wato ita ce zainab ita ce zainab bintu na biyu zainaban tusambo da mace wata da ko bai tafi da a yake gani ilin ha ya mata wanka sau uku ko ku yi mata wanka sau biyar ko wanke ta har sau biyar ko fiye ma da haka yin ra'ayatun da zalika in kun ga akwai bukatar haka in kun ga akwai bukatar haka wanke ta da ruwa da matarya sanya kafin a wankan karshe kowa sanya wani abu daga kafin a wankan karshe idan kun gama daga wanke ta ba a zuta ne ku sanar da ni ku sanar da ni yake yayin da muka gama daga jima da wankan muka faɗa mai muka sanar da shi ido ya ba mu tufafin sa na ciki yadda a cikin na haɗiya ku sanya cikin ka sanya wannan cikin ka yana nufin da yake yi a ranar da zara ko farjan nan ka ya ba mu farjan nan ka wato yake san ku sanya ta a cikin ka mu shi cikin to wannan na ce mun hadisi ya karbo daga imam malik wannan hadisin hujja ne a kan abubuwa da yawa hujja ne a kan cewa wajen yi wa mamaci da masani ba cewa a kai masai sabo ba ko da wanda ba sabo ba ne a yi wa mutum na mamaci da masani ne haka nan kuma hujja ne a kan tabawar shi da afghan sarki neman albarka da gurabun bayan allah mana kasa shi yasa har annabi sallallahu alaihi wasallama ya ba da wannan gani nasa yake a sa ta domin ta samu wannan albarka domin ka samu albarka ya sami cewa ai sai albarka gaba da cikin biyayya ne to bai sani ba bai sani a albarka tana cikin biyayya akwai ta cikin biyayya akwai ta kuma a cikin gurabun bayan Allah kake yi to Ubaidullah ta mun hadisi ya karbo daga Imam Malik ya karbo daga Abi Al-Qasim Abi Bakar bin Abdul Malik cewa Asma'u ya rubuta wato matar sayyidina Abubakar sai wa ababakar wanka yayin da aka karfi ransa bayan ta gane masa wankan sai ta fito ta tambayi wanda suke wajen daga muhajirai da ce na tashi da azumi ga shi yau ana sanyi ana neman sai na yi wanka ta ce a ba sai yi wanka ba sai hadisin da aka ruwaito cewa wanda sanar majita a shiga da wa ma haɓa da hukar da sauransa wanda yawa mamaci wanka ana bukatar sallar da ya wanka wanda ya zama mace kuma ana bukatar sallar da ya yi a wata a sake a wata su cewa a cikin koda ta fitacce ne mai tuzu da shi inganta wannan masu sai na abubakar ta tambayi da yawa akan ajin sallallahu alaihi wa sallam a wannan suke sun zama tare da akan sallallahu suna hijirar bukatun gina wannan hijira suka yi tun daga makka suna tare da akan ka a fasunan sannan suka ce mata ai ba wani wanka a kai ai wanka su koko da aka bata ya zan kwanso jiki to wani lafiya muka ya taho daga imam malik cewa imam malik ya ji malamai suna cewa idan mace ta mutu alhali ba mata tare da ita da za su mata wanka ba wani kuma daga wanda suke zuwa maharamai nata da zai rubuci wankan daga gare ta in akwai namijin da yake shi da matan nan da ta mutu ba aure tsakanin zai mata wanka da ba amma ya zamo shi ma babu ba wani miji da zai kula da yi mata wankan zai yi mata wankan ya a yi mata taimama banza wanda suke a tsakiye duk su mata taimama a shafi ya ka fuskanta da ta fuskanta kawai ta a ce wajen shafan za a kai hannun da ke da imam malik ya ce idan ko namiji ne ya mutu alhali ba wani namiji tare da shi sai mata wanda suka azumi ke matan ma waɗanda suka ba su muharraman su ba to su ma sai su nasa taimakon a bisa kafan bikura su sai su wajen taimakon su su kai har zuwa nan amma yake cewa abin da ya sa su su mata sa iya kaiwa kan nan take domin za su yi domin ne da su wanda sai har lokacin ma da za su iya kaiwa a wadda shi wanda ana ganin akwai karfin rai tare da su su ya sa nan sai ma su tsaya ko wanda aka zama kuke to imam malik ya ce ba wani tsari da za a ce dole sai shi za a ce kasar wani sabon shi da aka wani ya ko da za a faɗi wani tsari to dangane da cewa an fi son abu wannan tsari amma ba dangane da cewa ba haka aka yi ba wani kaji ba a cikin da aka wani kaji ne an gama cikin da wani kaji ba wata mutsa sananniya ga wannan da a ce sai a yana kwance ko a zaune da shi ko sai a kan wani abu ko an faɗa an san so ne kawai da wai dole sai an yi haske sai dai abin da ake bukata dai a wanke shi a tsaftace shi abin da ake bukata a yi masa wanka da ko an tsaftace shi abin da ya zo game da littafani ga lokaci wannan ya muka ce ya karɓo daga imam malik ya karɓo daga islamin nubuwata ya karɓo daga bayan tsoron bin zubair ya karɓo daga aisha mata azab sallallahu alaihi wasallam cewa da allah sallallahu alaihi wasallam an masa da kafani a cikin tufafi uku farare sakar sahula sahul sunan gari ne a kasar yaman a sahul ana faɗar da fata sun ko da ramar amma a faɗa da fata ya fi yawa to ba riga a cikinta wada imamatu ba rawa kawai eh, gaba ɗaya aka aka yanka da wata kafa wata yin rafi wanda za ce ya harin hadisi ya karɓo da imam malik ya sa wato da ake cewa a sa riga ko a sa rawani an so amma ba dole ba ne kuma ba a sa rigar ba cikin da kafa ne wato ba sa fitar riga ba ba sa yin rawani ba cikin matuƙar ce an rufe ko أقول لك من حديث يا كربون الإمام مالك يا كربون جهاد سعيد الأنصاري جهاد سعيد الأنصاري يا شيخ فلقني ناسا من أواني في سيدنا أبو بكر الصديق يا شيخ عائشة الحالي ينا حال رسل الله Alfafi nawa aka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da kafaɗin sai na ce ai an wa manzon Allah da kafani ne a tufafi uku farare wanda yake saka ta garin sahur. Sai abubakar ya ce ya ce wato dauki wannan tufafin da tobin alaini wato wanda yake ga wani tufafi da yake jikinsa da hakika ƙarƙasa ta taɓa shi akwai wanda yake ƙarƙasa ba ta taɓa shi ko ko a farari ya taɓa shi ya ce ku wanke shi sun matakke ne sannan ku yi mallin kafa ne a cikinsa a halayen da haɗa da wasu tufafi guda biyu Aisha da ke da shi me zai ka ce a yi ba ni kafani da tufafi tsoho in ka bari min a sa ma sababbi ka bari a yi ma da kafani da tufafin da yake sabo ne sai sai na abubakar ya ce da ita ai me rai ya fi bukatuwa da zuwa sabo ne da rai ya gaba ai me rai shi ya kamata a ba shi tufafi sabo ba ya gaba ba wannan dan dan sauraro ne kadan kwana nawa ne Madula ya ce ko kuma wato mulmu rafi wato dan surkani gaban ne wanda cikin mamaci. Wata san ya malik Madula ta yi malik ya karo daga imam malik ya karo daga misali ya karo daga wani abdurrahman da awsa ya karo daga abdurrahman hamdin da awsa ya wato ya ce mamaci kane masa riga daidai ne a fitar masa da riga a littafa a fitar masa da gwargwado a yi masa lafafa kuma da tufafi da uku wato akalla ya kafa ɗin ya kai uku kenan ya kai uku da riga da zani da za a ɗaura da kuma lafafa wata za a daɗe gaba ɗaya sannan in ba a samu ba sai ko tufafi ɗaya an sa masa littafani da tufafin guda ɗaya sa masa littafani da tufafin ɗaya amma a fito ba da shawa masu cewa wa la'i kula da zahiri ne sha alwari idan shi mamacin ya zama a zuciyarsa za a ɗauka a yi masa littafa sai mata da suka ce ko baka ji yadda ya yi shi bai yarda ba sai dai a littafa nan da ɗaya ta a cikin kudin da bai tsada sai dole a haƙura a yi guda ɗaya sai a kura a kasa bukata to a tafiya a gaban da gaza cewa in za a raka janaza to yanda ake so a fice gaba a tsaya daga baya ba dan da ta mun hadisi ya karbo daga Imam Malik ya karbo daga Ibn Shahab cewa ba za Allah sallallahu alaihi wa sallama sai da na Abubakar sai da na Umar sai suna yin tafiya ne a gaban janaza haka nan ma halifofi a duk majalar abin haka ya ta tafiya har zuwa yau haka nan abdullahi umar shi ma dai in zai rasa janaza wucewa yake gaba baya tsayawa daga baya wadda ta kun hadisi ya karko daga imamu malik ya tabar da muhammad ibn al-mukaddin ya tabar da shi a tabar da abdullahi ibn al-hakim cewa ya ba muhammad ibn al-mukaddin labari cewa shi ya ga sayyidina umar yana wucewa gaban mutane a gaban janaza in ya shi lokacin da matar annabi sallallahu alaihi wasallam zainabu bin jashin ke wufati lokacin da zainabu ke wufati wannan ya mun hadisi ya karbo daga Imam Malik ya karbo daga Shabir Urwata a Shabir Urwata yake ban taɓa ganin ubana ba da kai a wata janaza sai ko ya fice gaba ban taɓa ganin yana bin janaza a baya ba ban taɓa ganin korwar tumbin dubai ɗaya daga cikin tsarin sabatu na madina yana tafiya a bayan janaza ba ficewa yake gaba yake sannan ga ya je baki a ya zauna ya mako a nan sai sun zo sun wuce da janaza sai sun zo sun wuce da janaza sun wuce wani da ta mana ya karbo daga imam malik ya karbo daga ibn shahadu zuhuri ibn shahadu yake an ce mutum wanda zai rasa janaza ya rinda ta tafiya bayan janaza yana da kuskure tsari ba haka tsari yake ba duk abin da aka sani sahabbai da tabi'ai suna tafiya ne a gaban janaza malamai suka ce wannan fa inda yake shi ne raka janaza ya zamo ta kafa zai raka ba a kan wani abu ba amma idan a kan wani abu zai raka janazar to wannan ya fi janazar daga baya ya yi ya fi janazar daga baya ya yi to hani daga ce za a raka janaza da wuta misali a sa garwashi da wuta don aika turaren wuta a tafi da shi tare da janaza zuwa magabarta cewa haka an yi hali daga gare shi kamar da lati abin hadisi ya karbo daga imam malik ya karbo daga shari'u da ruwata ya karbo daga wato asma'u ibn na abubakar cewa ita ta ce ga iyalinta ta ce da iyalinta idan na mutu ku sanya turaren wuta da tufafi na da kafanin da za ku yi mun a yi masa turare na wuta sannan ne jin ma ku shafa min turare na ruwa amma kan ku ce za ku zuba turare na ruwa a kan likafani na Tafi bina da kan ku ce za ku raka ni kuma da turaren wuta. tabbace za ku kunna guda turaren wuta ku ɗauka ku bisawa ta da ita zuwa masabarta kan ku haka. Wani ta yi da yaron hadisi ya karso daga Imam Malik ya karso daga Sayyidin Abi Sayyid al-Maqbuli ya karso daga Abi Huraira cewa Abu Huraira ya yi hadi daga ace za a raka shi bayan mutuwarsa da garwar da turaren wuta. yara ce na ce imam malik yana cin haka cewa ba daidai ba ne wala ba'ur da yi tufi musulmai yadda ake kamar bari a sallar janaza yadda ake kamar bari a sallar janaza wani na ta mu hadisi ya karbo daga imam malik ya karbo daga ibn shahadin kudi ya karbo daga sayyidin sayyidi ya karbo daga abi kuraira cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba da labarin mutuwar Najashi sarkin Habasha ga mutane a ranar da sai Najashi ya mutu ya fito da su zuwa gurin da ake sallar idi ne sahu da su ne kamarmari kamarmari guda hudu wani lafiya mai haɗin hadisi ya karɓo daga imam malik ya karɓo daga irin shahadin zuhuri ya karɓo daga abi umamata idan sadin zuhuraitin ya ba shi labari cewa wata almajira ta yi rashin lafiya wato hadisin yadda aka kawo a nan mursali da abu umamata bai halarci wannan ba da sahabi ba ne ta ne to aka ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan almajirar da ta kace ta kan shari masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka ba manzo Allah labari da rashin lafiyar sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kace ya kan je dan gai da wanda suke almajirai ya kan je dan gai da wanda suke almajirai yana tambaya daga gare su yana binciken lamarin su ya fice cikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan Allah ya sa ta cika sanar da ni da sallar ta sanar da ni da mata sallar sai ta mutu da daddare aka fito da janazar tata da daddare sahabbai suka ga kamar bai dace ba a jin sashi manzo sallallahu alaihi wa sallama da daddare sai sallar da sai suka yi masa sallah suka yi masa sallah wato suka kai da suka mutu yayin da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya waye aka ba shi labari ga abin da ya afu daga lamarin matan nan almajiran nan cewa ta mutu ka an bace ta mazala ce da su ashe bai ce muku ba an tuɗe runi biha ku sanar da ni in allah ya mata cikawa yasa bai suka ce ya rasu lallahi min ne ku fito da kai daga gida da jirgin ko mu tashe ka daga banki ta yi banki ma kake manzala sallallahu alaihi wasallam sai ya fito a sai da ya zaho da mutane bisa kamarin sa ya kabbara kamar bare hudu wato ya sake mata sallah wannan malamai da yawa musamman malakawa ta ce yana da tsufiyar manzo sallallahu alaihi wasallam za su ganin cewa in an yi babban mace sallah a ce a mai da haka nan ba su ganin cewa a sallah da saka mai da sai dai ko wanda aka binne ba a yi masa sallah ba kuma ya zama ana jin tsoron ko an fito da shi zai zama ya ne ke da a sallah da saka mai wala sallah a da aka mai wala ku kan rabu. Wani lafiya ma ya karɓo daga imanin zalim cewa ya tambaye ibn shahabin daga mutumin mutumin da ya zo ya rufi wani daga cikin kamarmarin da ake wajen nasa ba da shi aka fara ba ya zama wani a cikin kamarmarin ya tsere nasa sai imamu malik ya ce ai abin da zai yi in an yi sallama sai ya rama abin da ya tsere masa daga wannan malikawa ke cewa in ya isa a bar janazar gare shi sai ya gama sallah su duk kamar da ya yi sai ya za a yi addu'a tukuna amma idan ba za a bar janazar saboda shi ba to sai ya tabbarar a jere waɗanda tabbara da sallah kuma malikawa da yawa a masaba yadda suka tafi a kai shi ne cewa wanda ya zo ana sallar janaza da ya ce sai kabbara a kan ba sai ya mai sai sanda domin ya kabbara sannan shi ma ya kabbara wata barar masu laha wanda aka riga shi fara sallar janaza ya haƙuri sai an kabbara sannan ya kabbara amma wato ba ba ne zan ya kabbara shi ya kabbara sa suke ganin cewa ai kama mutumin da yake ya zo ya sami liman ne a sujjada ya ce ba za ba zai kabbara ya rukuku ya daga ya sami liman a sujjada a ce ya samu wannan raka haka za ta yi haka daidai ne ai ba daidai ba ne to haka ma wannan kabbara ta sallar janaza a matsayin raka'a ce a matsayin raka'a ce ya sa in ya zo sai zai sa shiru sai liman ya yi kabbara sai ya kabbara ya ce kabbara ta ta farko to dai ita wannan ita din ita ce ta shiga sallar ita ta kuma a matsayin kabbara to ala janaza wani abin da mai sallah da janaza ne fada mai ake karantawa wajen sallar janaza wani da ta min hadisi ya karbo daga imam malik ya karbo daga sayyid al-ali sayyid al-makaburi ya karbo daga mahaifinsa abu sayyid al-makaburi cewa ya tambayi abu huraira ya tunsa tusalli ala janaza ya fi cewa janaza sallah ya kake sallah a kan janaza sai abu huraira ya ce ko buge ruka ni ko zan baka labari na rantse da allah yadda nake zan rako ta daga gidan da aka ɗauko ta in aka ajiye ta inda za a yi mata sallah sai ce allahu akbar in yaba allah in salati ga annabi sannan ce ya ubangiji inna ku abduka wannan mamacin bawanka ne dan bawanka ne dan baiwarka ne ya ce yana shaidawa cewa ba wanda ke cikin abota maka in ba kai ba cewa da mamul sallallahu alaihi wasallam bawanka ne manzon ka ne ka fi musannin lamarinka ya ubangiji idan dai mai kyautata aiki ne to kai dadi a kyautata aikinsa idan mai muna na aiki ne kuwa to ya sai masa daga muna na aikin ne ya ubangiji kada ka hana mu ladan tsara don yi masa sallar nan kaka gama mu da wata ni'ima bayan rabuwar mu da shi sai ya zamo ka fitile mu bayan sa wato nan addu'a addu'a ce ta fitacciya ga ta kuma mu kasara ingantacciya to wannan lafiya mai hadisi ya karbi daga imam malik ya karbi daga abu sa'idin cewa ya abu sa'idin ya ce na ji sa'idan al-musayyani yana cewa musallai tuwara a abi huraira na yi sallah bayan abi huraira ga wani yaro wani yaro ya mutu abu huraira ya masa sallah ina cikin wanda suka ba abu huraira a wannan sallah yaron nan wanda za a ce za a ce bai taɓa aikata zunubi ba wato bai balaga ba yaro bai karami kwananne na jin shi yana cewa ya ka kiyaye wannan yaron daga azaban kabari wannan yake nuna sai azaban kabari har yara ma ke amma suka ce a abinda shi yake nufi da azaban kabarin shi ne kewa kewa kabari ba wai cewa za a yi masa azaba ba tunda wannan zunubi ya aikata ba sai ha a yi masa azaba abinda abu sai da abu wani ake nufi da haka shi ne kewa kewa yake nufi da cewa da a cikin iyalin sai da cikin iyayensa amma ya zo shi kadai da wannan kewa kadai an ta isa azaba ta isa azaba to wanda za ta min hadisi ya karbo daga imam malik ya karbo daga nafi'u cewa ibrahim umara ya kasance baya karanta wani abu daga qur'ani a sallar janaza ba karanta wani abu daga sallar janaza nan waje ne wanda yake an samu sabani tsakanin malamai akwai wasu da suke ganin a'a ai a karanta ko fatiha dan wasu maganin da ya ba ba tare da fatiha a sallar janazar ba ai sallar ba ce ba sallar ba ce ba saboda hadisin sai da na ali cewa yi wa janaza sallah ya karanta fatiha da ya gama ake ita adabu na aikata ne ita adabu an na halin sunna dan kusan cewa haka din yana daga sunna to shi sa suna da man suke ganin haka kamar shafi'awa kuma mu ma shi wa bada ya ne rarriyar lafala ya zaɓi cewa eh a karanta fatiha cewa sallar janaza a karanta fatiha amma wasu kamar malikawa da wannan hadisi na abdabin umara shi ne ta dogara cewa ba daidai ba ne a ce za a karanta wani abu daga qur'ani a sallar janaza to babu to yin sallah da janaza bayan sallah asuba har zuwa sallar gari ya fara faifayewa sanda gari ya fara wayewa ko kuma bayan da aka ya zuwa sanda rana ta fara sassafi ta fara ja Rasulullah ta hadisi ya karɓo daga Imam Malik ya karɓo daga Muhammad ibn Abi Harmanata Bararra Abdurrahman ibn Abi Sufyan ibn Uwaydiri cewa mai rabu dar Abi Salama wato wacce take a gidan annaba a kare ne a gidan annabi aka rene ta saboda mahaifiyarta ummu salama mata annabi sallallahu alaihi wasallam dukiyar an karɓi ranta a sannan tariku shine sarkin madina aka fito da janazarta bayan an yi sallah asuba aka ajiye ta a bakiya yadda tariku ya kasance yana yin sakamakon sallah asuba ibn abi har malaka yace da ya ji a nan umar yana cewa da iyalinsa ko dai ku yi sallah da janaza ku yanzu yanzu an ta kuwa ko kuma ku bari hatta ta tafi a shan sai rana ta fito ta daka a sama amma ba ku ce sai nan gaba rana tana a gab da fitowa ku ce sannan za a yi sallar janazar ba wannan shi ne hujjar malika ba babban san cewa haɗewa da na sallah bayan abu ba matuƙar ce gari bai fara wayewa ba amma ya fara wayewa ana gaba tsowar rana ba daidai ba ne a sallar da nazo haka nan a iya yi bayan la'asar amma idan ya zamo rana ba ta fara jaja ba amma in rana ta fara jaja to a bari sai rana ta fada an yi magarba sannan a yi sallar da nazo wanda na samun hadisi ya karbo daga na malik ya karbo daga nasu cewa kan umara ya ce a daidai ne a ce wanda na za sallah bayan an yi la'asar ko bayan an yi asuba shi wakati ma amma fa in ya zamo an yi safar ko wakati ba inda yake an yi ta da su ba idan mu za a zo a yi sallar janazar ana dab da faduwar rana ko dab da fitowar ta tura daidai ba ne. yin sallah da janaza a masallaci Wadatattun hadisi ya karɓi daga Imam Malik, ya karɓi daga Abin Nani, ƙararren Umar bin Ubaidillah, ya karɓi daga Aisha mata Annabi sallallahu alaihi wa sallama. Wato hadisin yadda aka kawo kokari ne, don ko abun dare bai ga Aisha ba, ba sai har ake ya karɓa daga gare ta. Ba sai ke an ruwaito cewa mutum su ne wato shi abin nan ya karɓa daga Abu Salama. Abu Salama da Abdulrahmanin da Abu wanda ya ga Aisha. إنها أمرت سوى تدعي أمرني أن يمر عليها أبو شيكاليتا تداور فعلون أبي وكاس أما صلاته يا إني يموت yanke masa sallah yanke masa sallah cewa in an ɗauko gawar ku a biyo ta masallaci ta tana masallacin tana sauraro in an kawo za ta yi masa sallah sai mutane suka ringa cewa da ita ai wannan abin da kika yi ba haka ake ba ba ai wa gawa sallah a masallacin Aisha ta ce kai mutane akwai saurin mantuwa mutane akwai saurin mantuwa ina mamakin saurin mantuwa mutane ai ba za ka sanar da sanar ne sallah ba a kan sahil ibn bayra'a sai a masallaci shi ke nan a yi sallah a masallaci wato abin da magana ce wadda take wato akwai saɓani cewa tsakanin malamai a kan sukan malika wanda sun tafi a kan cewa salati a zai a cikin da gawa masallaci cewa ba ba ba daidai bane a cikin da gawa masallaci da masallaci na dina ba ko kuma masallacin haraji to wanda za ta muna ɗin ya karɓo daga imam malik ya karɓo daga nafiyo ya karɓo daga ɗan umara ya ce ya ɗan umara ya ce an yi sallah da sai da na'umar abuwa sai da na'umar sallah kan da ya wuce wata sanda aka kashe shi a masallaci a cikin masallaci a kai ba to yana da abin da yake da tsarin da aka kawo a fito da yawon a cikin za a sa da cikin masallaci ya ubangiji su kiyaye daga azabar kabari na ko kowanne kawai ya isa a sallar da nama cewa a kan mamaki a cikin ana mamaki a tura da a tura da aka yi masa aika wa da Ah. ake sallah asuba ta rafiya ne a yi sallah a yi sallah da afirka ta yi asirin ma ya ce to a wajen malikawa ba a yi mata sallah da afirka ba ta ta yi sallah ko da bai kai da fitowar rana ban ya ce wata fitowar rana ko wanda shi haramun ne a yi Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ya zo a cikin hadisin burai da so